to kaga idan ba an yi lugan ba karatuttuka ne za su- ina za su shiga ballanta na har ka sa littafi kai bincike ka zo ka sa littafi ka rantar kai ma to asmanallah wa ni'mal wakil bismillahir rahmanir rahim muna ƙara godiya ya bude jina ga ubangiji Allah madaukin sarki wanda ya bamu ikon haduwa a wannan guri domin ci gaba da karatun wannan littafi na Alfiyatu ibn Malika inda zamu tashi ta'addul fi'l wa luzumihi mun ma fara shi ko zamu tashi baitin noni wa addi laziman bi harfi jar
can mafara na uku ne za ku wala can inda yake cewa au arajan au qawa al mu'adda na'am na'am na'am maddahu to bari dai mu tashi wa lazimin gairil mu'adda ko to mun ji fi'ili ya kasu kashi biyu akwai fi'ili lazimi akwai muta'addi fi'ili lazimi huwa alladhi yansibu maf'ulahu ko gari hamida daraba kataba kana son ka gane wannan fi'ilin muta'addi ne ko ko lazim abinda za ka yi kawai ka zo da lamiri in ya hau shikenan ya zama muta'addi in bai hau ba ya zama lazim za ka yi cewa darabahu ma'ana bita kaga ya bige shi ko katabahu shikenan ya zama fi'li mu- muta'addi shine mutajawiz transitive verb kenan idan ibn jazari kuma a shatibi cin ya nuna mana cikin shatibiya idan kaga kafin ma za ta zauna muhallin shikenan ya zama muta'addi kamar misali ka ce dorabaka katabaka ayin dorabaka nadaka hamidaka to shi fi'ili lazim ta ya za a yi magane shi wasu formula za mu iya gane shi da su shi ne ke cewa wa lazimun nau'i na biyu daga cikin fi'ilala shi ne lazim shi lazim din nan ghairul mu'adda shi ba mu- muta'addi ba ne to ina ne ake samun fi'ili lazim din shine sai ce wahutima luzumu af'alis sajaya wahutim an tabbatar da shi ga lazimtan af'al wanda suke nuna ɗabi'a duk fi'ili wanda yake nuna ɗabi'a kamar sharufa ya ɗaukaka ai ɗabi'unka ne za su saka ɗaukaka ko to ɗaukakan nan sharufa fi'ili ne lazim ta ya zama lazim saboda yana nuna ɗabi'a ne kamar misalin mene zarufa kamar nahima kun bance wannan ko duk fili ne waɗanda suke nuna ɗabi'a to duk fi'ilin da wannan formula ce aka baka ashe duk inda ka ganshi a duniyar larabci irin wannan filin to ka ce mishi wani iri ka ce mishi alfi'ilul lazim wallazi a huwa min af'alis sajaya to yanzu gashi sajaya jam'i ne na sajiya bi ma'ana tabi'a shamila shama'il yanzu lokaci ne ni ci gaba kawai ka ce af'alus sajaya sai ka tura mu google zai ta tura maka af'alus sajaya ga sanan da yawa labi ta ko ka zaf alalla haka nan duk fi'ilin da ya zo da ma'aunin if alalla kamar misali mene iksha'arra itma'anna to ka ce mishi fi'ili lazim kun gani kaman eh a ikhdarra afwan bai shiga ba eh abin shiga ba ai if a if alalla ihmarra bai shiga wannan ba yana nuna launi ne ai amma shi ma dai lazimi ne ka gani kaman ifran ka'a ifran ka'a if alalla lazim ne kun gane shine ma'anan kadhaf alalla wal mudahi ika ansasa mudahi da wanda yayi kama shine mudahi da wanda yayi kama da ika ansasa a afwan ika ansasa if an lala ma'aunin shi ba ika ansasa kaman ihran jama ih ran jama kun gane ko wa maktaza nazafatan da fi'ilin da yake hukuntar da tsafta duk fi'ilin da yake nuna tsafta shi ma lazim ne kamar mene kamar tahura tahurar saubu na zufa kaga ai tsafta ne ko to ka ce musu mene ka ce musu fi'ili wanda yake yawwa lazim audanasan ko yake nuna dauda da nisa saubu wasikhan min dilu kun ga suna da tine dauda ko to ka ce musu mene ka ce musu fi'ili wanda waɗanda suke a mene lazim aw aradan ko kuma yana nuna wata bijiriyar siffa wato siffar da takan bijiro kamar mene kamar irin rashin- siffar rashin lafiya marida zaidun marida kun gani a yanzu launi ba bijirwa yake bishi ma kamar ka ce hamira hamiral wardu khadira zarika saf- safira a safara ko safura to duka shi ma yana nuna lazimi ne wato wannan formulas ake baka duk inda kaga fi'ili a duniyar larabci ya cika waɗannan sharuɗan ko to ka ce mishi alfi'ilul lazim autawa al-mu'adda li wahidin yana daga cikin inda za ka gane fi'ili muta'addi misali idan ka ce a fi'ili lazim idan ka ce karuma zaidun kun gani karuma ai wannan fi'ili da ka cikin afalin mene sajaya ɗabi'a ko zaidu ya zama mai daraja to yanzu wannan ai lazim ne to yanzu ina son in mai da shi muta'addi zai ɗauki muɗawa a ko watan zai ɗauki biyayya shine kabulu ta asirin gairi sai ka ce sai ka ƙara mashi alhamza ga ta ko sai ka ce a karamtu zaidan me ya asalin shi karuma yanzu ka kara mishi alhamza gashi yanzu yayi aiki zuwa ga mafulinsa ko to wannan asalin shi lazim da wannan muta'addi din nan asalin shi wani irin fili ne lazim ne sai ka kara mishi alhamza ko da ta da'ifi ne karramtu zaidan to wannan fi'ilin karrama yanzu ya zama ne lazim yanzu ya zama ya karbe ne mutawa'a mutawa'a shine iya karban tasirin wani yanzu kaga karuma fi'ilin shi da ya faru ko ya faru ne ya kare ga zaidu to yanzu ni ne yanzu sai na ce a karra- karramtu zaidan watan ne kokari girmama zaidu sai ya zama ne sai ka rabu kun gani ko kuma misali ka ce qata'atuhu ko da ke wannan mutaddi ne qata'atul habla na yi ƙoƙarin tsinka igiyan fankata'a fankata'a amma shi dai wannan gaskiya muta'addi ne to nan za ka iya cewa qata'atul habla ko fanqata'a to shi wannan muta'addi ne to amma nan ibadan ibn ibn malik shi ma wannan ya karbi mutawa'a to amma anan gaskiya zai zama muta'addi ne shine ce au tawa al mu'adda ko kuma yayi zanto ya karbi mutawa'a kaman fahamtu zaidan auke afuwan kaman karuma zaidun karramtu zaidan kaga ya zama ta'addi li fili wahid ko kamar da famtadda kamar madda ya miku famtadda sai ya watan ya nemi ya mi- ya mi- ya nemi mi kuwa sai miki to kaga to kaga dai madda hu ai madda ai lazim ne ai muta'addi ne shi ba lazim ba so kaman dai fahima zaidun a kaman kar- karuma dai zai fi dacewa gaskiya a nan gurin ma ban san mulku insha Allah zan buga malamin mu in- in yi fatawa menene menene yasa ibn malik ya kawo wannan misalin anan ya kawo misalin madda ko kuma maddan fi kan zo da fuskoki biyu kan zo da lazimi kan zo muta'addi to amma dai ai mafi karfi madda ya fi zuwa muta'addi ne kamar madda hu ka gani wa'addi laziman bi harfi jarri wa in hudhif wa in hudhifan nasbu lil munjarri to yanzu idan ka ce ga wani misali kafin mu ci gaba marartu kun gani ko fi'ilin marartu marartu bi zaidin mun gan shi ko to a nan za ka iya wannan marartu bi zaidin kaga marra ya murru shaf ne ko tunda fili ne lazim ai marra ya murru lazim ne bai da bai da maf'ul bihi amma kun san cin cikin lamiya ya ga mana fi'ilin la fi'ili lazim mudha'af ma'aunin sa fa'ala yaf'ilu ne amma sai aka sami marra ya zama shaf ya bauɗe ya zo fa'ala yaf'ulu yaf'u madmumul ayn to anan abin da ake son ibn malik yake son yana mana akwai fi'ili lazim wanda yake zai zama muta'addi bi harfi jarrin kun gani marartu bi zaidin ta ya za a yi ka gane shi shine za ka iya share harfi jarrin din sai ka ce marartu zaidan marartu zaidan ka gana ai marradin ya isa zuwa ga zaid ya mishi nasuba ko madalla to wannan marartu anan marra sai zama muta'addi bi harfi jarrin shine yake ce mana a cikin baiti wa'addi laziman ka lissafa wannan fi'ilin a matsayin lazimi bi harfi jar amma lazimi bi harfi jar ne a afwan ku ya guri wa'addi ka lissafa shi a cikin muta'addi adda yu'addi addi kun ga kun gane addi ko muta'addi ne ke nufi ba na kirga ba watan ka dauki wa'addi lazimin ka dauki fi'ili lazimi a matsayin muta'addi muta'addi bi mene bi harfi jar zai sai zama lazimi ne amma zai zama muta'addi bi harfi jarrin wato idan ya sami isa zuwa ga maf'ulinsa ta hanyar mene harfi jarrin wa in huzifa ko da ko a ce an share harfi jarrin din fa nasbu lil munjarri nasban dai za a yi ne ga suna wanda aka yi majarra din ku duwa gani nan marartu bi zaidin wani aka yi majarra nan zaidin ko kaga fi'ilin marra ya zama muta'addi bi harfi jarin tunda wasala ila maf'ulihi an dariki maza harfi jarin ko yanzu nan marartu zaidan ba mun sha harfin jarra ba yanzu ba gashi yayi nasaba ga zaidi ba to wannan marra anan sai ka ce mishi ha- ha- muta'addi bi harfi jarrin muta'addi bi harfi jarrin ya fita sai menene so kun ga shi kenan da aka cire martu bi zaidin da aka share harfi jarin anan shi kenan sai yayi nasaba din kai tsaye zuwa ga mafulisa to sai ce نقلا وفي أن وأن يضطردوا ما أمن لبس كأجبت أن يدو أن يدوا mun ko to ya bai ya gabata cewa akwai fili wanda yake ta'adda bi mene bi harfi jarin ga nan tamurruna diyara walam walam ta'uju kalamukumu alayya idan haramu tamurruna diyara kuna wuce gidaje walam ta'uju alhanin ba kwa jiyowa kaga tamurruna ad-diyara asalin shi tamurruna bid-diyari ne tamurruna bid-diyari shine asalin sa mun fahimci wannan ko wannan shine mazhaban jumhur cewa tamurruna ad-diyara ai ma'anan sa tamurruna bid-diyari ba a kiyasin wannan ko sai addinin da aka ji laraba sun faɗa sannan kuma har ila yau shi abul hassan ali bin suleiman al-baghdadi al-akhbash as-sagir shi ya tafi cewa wai za a iya kiyasinsa amma da gaskiya jumhur abinda suka tafi shine ba a kiyasinsa sai dai abinda aka ji laraba sun faɗa kamar ka sami misali ka ce baraitul kalam bisikin maraitul kalama bisikin za kuma ka cewa maraitul kalama sikina sikina sai ka share harafin jarranka mun fahimci wannan ko to idan share harafin jarran zai rikitar to shikenan ba za a share ba sai a bashi ka misali ka ce ragibtu ragibtu zaidan ayya to ai anan fi'ilin ragiba yana da fuskoki biyu yana zuwa ya ta'adda taratan bi fi ko wa taratan bi an to yau da kace da kace mana ragibtu zaidan to wanne kake nufi nan me ka share akwai iltifasi shin ragiba anan tana da ma'anar soyayya ce ko ko tana da ma'anar kiyayya ne kun gani to a wannan halin idan fi'il ya zanto yana ta'adda ya ta'adda ila harfai harfai jarri to shikenan ba za a share ba dole a zo da harfi jarri din shi dole a zo da harfi jarri to amma kuma sannan kuma wajen an anna da an yattaridu yana yawan zuwa kaga an zo da harafin jarraja da majuru a gaban anna da an ma amin labasin tare da mene tare da amintuwan za a iya share harafin jarra tare da amintuwan rikitarwa ka ajibtu an yadu ajibtu ajibtu an yaduwa yadu eh yadu ne wato ma'ana ina mamakin ba da diyansu yadu da kadiya ne ba to mu duba da kyan da kyau anan za ka iya cewa ajibtu an yadu za kuma ka iya cewa adubtu ajibtu bi an yadu ba ga harfin jarra ba to share harafin jarra tare da an mukhaffafa min thaqila ko kuma anna yana da yawa shine ya tsare shine ke cewa naqalan wa fi anna wa an yattaridu ma amli labsinka ajibtu an yadu shi wajen an yana zuwa da yawa share harfin jarra ana kuma kiyasin sa haka ma ajibtu annaka qa'imun kun gani ajibtu ajibtu annaka qa'imun ma'anansa ajibtu bi annaka qa'imun sai aka share harfin jarra to share harfin jarra nan ba zai kawo iltibasi ba to shi yasa haka sai ya halasta a share shi harafin jarra ɗin mun gane baitin ko sai kuma ya ci gaba da cewa wal as- sabq- wal aslu sabqi fa'ilin ma'ana wal aslu sabqu fa'ilin ma'nan kaman min amli من ألب من ألبس من زاركم نسج اليمن ألبسن ألبسن من زاركم نسج اليمن ku tufatar da wanda ya wanda ya ziyarci wanda ya ziyarce ku albisan ku tufatar da manzarakum wanda ya ziyarce ku me za ku tufatar da shi nasjal yaman tufan nan saƙin yaman mu duba nan mu duba nan da za ka cire albisan manzarakum labasar yaman bisa ga haƙiƙa ne zara a nan ba fili mazi ba ne? kafa harbi fita mimun alamatul jam'i wannan manful bihi na sitilama ko wa fa'iluhu da min musatirin fi jawazin takadiru hukuwa yaudu ila maza yaudu ila man ko waye to fa'ili nan bisa ga hakika man zarakum na sitilama malamin mu dubo nan mu gani inda za mu ci da za mu cire albisan man zarakum nasjal yaman ina fa'ilinmu yawwa domin kun kaga ai akwai takadiru huwa ko huwa din nan ba zai koma zuwa gaman bane alhamdulillah alhamdulillah sannan nasjal shine maf'ul bihi na zara ko jamil jiddan to mu duba da kyau sai aka kawo wata jumla nan kuma albisan man zarakum nasjal yaman yanzu nan ina maf'ulin albisan man ita ce shi ne mafulin bihi ko to a ƙa'ida idan an sami fa'ili wajen ma'ana ko kuma a cikin nan muna da fa'ilai mafulai guda na yanzu muna da mafulai guda biyu albisan albisan fili ne da fa'ilinsa da mini mustafil ko man shi ne maf'uli na wannan filin ko haka ne madalla nasta kuma maf'uli ne na wani fili zara a wannan harfin kitab ne kawai mimin alamatul jami'i kum kafin alamun harfin kitab ne a'a ga maf'uli biyi nan ai duk waɗannan harufan magana ne wannan mimin alamatul jami'i harufa ne ba sunaye ba ne a yanzu karatun kuma yanzu ya ci gaba to kun gansu muna da mufule guda na guda biyu ko ina fi'ilin da ya ma man nasba albisan ina fi'ilin da ya ma nasda nasba zara to ku dubo nan kowa ya kallo nan kallo to za ka iya cewa albisan nasdal yaman manzarakum ko ba za ka iya cewa ba mana yi ko jamil jiri to inda ka samu wale guda biyu haka abinda za ka yi sai ka dubi waye fayili ta wajen ma'ana to shi za ka fara gabatarwa idan yana matsayin mafulu bihi sai ka jinkirtar da wanda ke ba fa'ili bane ta wajen ma'ana za ka iya cewa albisan nasdal yaman manzarakum za ka iya cewa albisan manzarakum nasdal yaman to ka'ida abinda za ka yi tun da man duk da mafulin bihi ne na albisan amma fa'ili ne na wannan fi'ilin ta wajen ma'ana to sai ka fara gabatar da shi tukuna akan mene mafulinsa ban sani ba ko an fahimci kai karatun to shine ibn malik ke cewa wal aslu kaga asali sabuqu fa'ilin ma'anan riganyan fa'ili ta wajen ma'ana kaman kamar lafazin man min daga cikin jumlar albisan man zarakum nasdal yaman ku tufatar da wanda ya ziyarce ku tufafin da aka saka shi daga yaman to nan kenan ashe sai mu gane inda ka sami ka cire albisan zai zama man zarakum nasdal yaman haka ne ko wanda ya ziyarce ku kaga ai zara din nan fi'il madhi mabni al fath wal fa'il dhamir masatun fihi jawaz taqdiruhu huwa yaudu ila ila madha yaudu ila man kaga man shine fa'ili hakikatan ko to da kuma aka kawo jumlar albisan sai ya zanto yanzu fi'ilin albisan muta'addi ne yana neman mafuli ina mafulin sa man zara shi ma muta'addi ne yana neman mafuli bihi ina mafulin bihin sa nasdal yaman to to wajen ma'ana man ai shine fa'ilin zara to tunda yanzu shi ma zamu ya shiga cikin fa'ili jerin fa'il maf'ulai guda biyu to shi zaka fara gabatarwa saboda wajen ma'ana shine fa'ili a bisa mene nasjal yaman tunda nasjal yaman ba fa'ili bane kun gane ibaran ko ko zaka iya haɗi- haɗuwa da wancan nan ibara a cikin maganganun mutane to duk wanda ke fa'ili ne to wajen ma'ana shi zaka fara gabatar da shi ويلزم الأصل لموجب أرى وترك ذاك الأصل قد قد يرى حتما قد يرى ويلزم الأصل yana lazimtan asali wata ma'ana akwai inda a cikin magana wajibi ne ka gabata a asali ka gabatar da asali wata ma'ana ka gabatar da fa'ilin da shi ne maf'ulin bihin da shi ne fa'ili wajen ma'ana limujibin ara saboda wani abu wajibi wanda ya bijiro watar ku zakal asl ƙadiyura hatman barin wannan asalin za a iya za a iya ɗaukan shi ma a matsayin mene dole ne wata akwai gurin da yake wajibi ne za ka iya barin asalin ma misali idan ka ce أعطيت زيدا أمرا أعطيت زيدا أمرا أصل شيء أعطى زيد أمرني أعطى زيد amra wane ne ba wani tufa kaga zaidu zaidu shine fa'il wajen ma'ana kun gane ko ba nan ba a can wancan mujib kana da fuskoki biyu ba amma me ya asali ka fara gabatar da gabail fa'ilin ma'ana ko a matsayin mafulu biyu na da to na biyu kuma kamar na ataitu zaidan amra to a wannan halin fa'ili wajen ma'ana shi dole zaka fara gabatar da shi ba zai yi ka ce ataitu amran zaidan ba sai dai ka ce mene ataitu zaidan amra shine wa yalzamul aslu yana da zumta a bi asali a fara gabatar da fa'ili wajen ma'ana limujibin ara saboda wani abu da ara okay to limujibin ara saboda wani abin da ke wajabtar da a yake waje yake abinda limujibin saboda wani abu da ka aujaba yujibu mujib ism fa'il ko saboda wani abu da wanda yake shine ya wajabtar da ara wanda yake yawo finta wato idan babu wani abin da ya wajabtar zai sa wajibi ne ka gabatar da fa'ilul ma'ana to kana iya gabatar da mene maf'ulun bihin ka na can na fi'ili na biyu wa tarkuzal asli amma barin wannan asalin kuma kadiyura hatiman zai iya yiwa dole a bashi mana misali idan ka ce a taitu sahibahu dirhama a taitu sahibahu gashi a taitu sahibahu dirhama asali menene ne ataitu ad-dirhama sahibahu ataitu ad-dirhama sahibahu mu duba da kyau nan lamirin sa lamirin hu shin ya'udu ila dirham ko ko ya'udu ila sahib ataitu sahibahu na ba mai shi a dirham dirhamin me yi asalin jimlar ataitu dirhama sahibahu jamil jiddan ataitu dirhama sahibahu mun fahimci wannan ko asali ataitu dirhama sahibahu to amma idan ka ce ataitu sahibahu dirhama yanzu lazimi ne wannan lamirin asali zai koma baya ne ko to amma zai jawo gabatar da sahibahu akan addirhama zai jawo lamirin ya koma na gaba ne mutaakhir lafzan to ba haka bane lo zai koma ne ya koma na bayani nan sai ya zama to me abin da yafi karfi shine ka ce a ataitu dirhama sahibahu to wannan shine fa karfi anan yanzu idan babu wani abin da zai sa zai zanto wajibi ne a gabatar da fa'ili ta wajen ma'ana to shikenan za a iya sai a gabatar da maf'ul bihi amma idan ba a sa an samu wani abin da ba zai sa a gabatar da shi ba to dole ga dole kamar zo koma lamirin nan to ba zai iya yiwa a gabatar da sahibahu ba ne sai a mene sai a jinkirtar da shi a zo da shi a farkon jumla wal aslu sabqi fa'ilin kama a wa hadfu fadlatin ajiz in lam yadur fuskoki biyu in lam yadur ko la yadir la yadurrukum kaiduhum shay'a la yadurrukum kaiduhum shay'a ka hadfi ma saqa ma sika jawaban aw hudir haka ne ko au husir to a dubin da ke son yi nuna mana akwai abin da ke ce mishi fadla akwai abin da ke ce mishi umda umda yanzu idan ka ce misali kataba إبراهيم كتب إبراهيم الرسالة صباحا duba da kyau ka taba ibrahim risalata sabahan ka duba yanzu akwai abubuwan da idan aka ce su a jimlar nan jimlar zai za ta lalace ka taba risala a farkon magana ko za a ce ka taba risala jimla ba ta cika ba to kaga fa'il din umda ne kaga fi'il zai iya zuwa ci maka ibrahimu arsalata sabahan kaga jumla ta rushe amma zai iya yiwa a ce maka kataba ibrahimu risalata sai ai shiru a cire sabahan to sabahan din ya zama fadla ya zama fadla hal ne ai kun gani tamyiz shi ma fadla ne to zaka ishare shi to shi ne yake son ya nuna maka duk abin da ba jigo ba ne a cikin jumla to za a iya share maka shi wa ajiz ga kan karatun ka can wa ajiz ka halastar da harfa fadlatin share abin da ba jigo ba ne a cikin jumla shine fadla kaman hal kaman kome ne kaman tamiz illam yadur amma idan share fadla din ba zai cutar ba kun gane ko kamar misali jituka sabahan ok jituka sabahan kam jita a mata jita ka gani kaga zan yi ce maka jitu ba wani misalin ba kamar misali ka ce ذهب إبراهيم إلى المدرسة ليلا يزيد كتير ذهب إبراهيم إلى المدرسة جملة تشكب كوبة تشكبها ذهب إبراهيم إلى المدرسة تشكب كوبة تشكبها ما شاء الله kaga lailan ba dole ne ka kawo shi ba to wannan ya zama lailin ya zama fadla haka tamyiz ma haka to shine ke ce mana wa'ajiz harfa fadlatin idan su idan jumla idan kalma ta zan fadla ne watan ba ta da ƙarfi a cikin jumla to ajiz harfa fadla ka, ka, ka halastar da share ta in lam yadur idan sharewan ba zai lalata ma'ana ba ka harfi ma siƙa kamar yadda ya halasta ka share abin da aka kawo a cikin jimla aka tsaro shi jawaban ya zanto jawabi ne na wani tambaya mata za haɓa ibrahimu ilal madarsa me amsa sabahan ko lailan sabahan ko lailan to kamar yadda ya halasta ka share sabahan to haka ma abin da aka kawo shi aka tsaro shi wanda in aka share shi ba matsala to shi ma halitta share shi kamar ka ce mataji ita me amsanka yawa ko makaddara da yamma ka zo mataji ita me za ka ce mun ba ka share wani abu ba bai ka share jitu to shine kamar yadda ya halasta ka share fadla to haka ma duk abin da ka kwara ka sako shi na jimla ya halasta in zai yi a share shi ba matsala to shikenan wajen jawabi to ba matsala wajen jawabi ka share shi akwai shi a akwai shi a cikin alkur'ani mun fahimci wannan ko shine ka hadfi ma sika jawaban au husir ko idan aka yi hasaru misali inda aka yi hasaru yau ga mashi a cikin alkur'ani sun ce misali Allah shine mafi sani fa amma man a'ata wattaqa ka gani na akwai wani abu da aka share amma Allah shine mafi sani ko kuma kafin mu je kan aya bari mu ce darabtu zaidan yaya ma za fa'alta za ka sai kace mene darabtu jimla ta yi ko ba ta yi ba ka ga ba kawo zaidi ba to haka ma yaya man darabta sai kace zaidan ka gani ka share mene fi'ilin allazi sika ka gani ko to ya halasta wannan babu komai fa amma man a'ata wattaka ka gani fa amma wa amma a'ta amma wanda ya bayar dole kai ka san akwai wanda abinda za ka kaddara ya bada mene ya bada wani abu kafin cin nan ko wattaka ya ji tsoron wani ai wattaka laha to ka gani to sai ba a kawo waɗannan ba to saboda haka dai akwai abin da ana sa ne na nuna maka akwai abin da yake ba jigo bane a cikin jimla zaka iya share shi akwai jimla kuma da idan har da za ka yi tambaya jawabin za a iya share ta to shi ma halasta ka share ta ka gani hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun ma'ana hatta yu'tu kum aljizya wa hum sagirun sai ba kawo kum din ba amma dai Allah shine mafi sani ويهذف الناصبها إن ألما وقد يكون حذفه ملتزما ويهذف الناصب ها fi'ilin da ya yi ma maf'ulun bihinsa na siba za a iya share shi in ulima idan har an fahimci shi a cikin magana kayi yaro zo nan man man nadaka ko kuma kai ya rajul ya rajul wani mutum ne yazo sai ce gani sai sai kace a man nadaka kaga ai zai iya faɗin sunan wanda ya kira shi ko sai kace Umar mana Umar nadani ko ko nadani Umar ba ka share fi'ilin ba to shi nake cewa wa yuhdhafu an-nasibu fi'ilin da yayi mafulin sa nasiba za a iya share shi ma wata rana in ulima idan ka manci haka wa qad yakunu hadhuhu multazaman ka akwai inda ma share shi zai zama wajibi wajibi ne dole ka share za ka iya share shi dole misali darabtu zaidan darabtuhu wajen ishtiga- um, ishtigali ko zaidan darabtuhu kun gani zaidan darabtuhu kaga ai akwai inda dole ne ka share fi'ilin fi'ilin da ya ma zaidan nasba to ta me takadirin sa shine darabtu zaidan darabtuhu to shikenan babu komai in ya halasta in har an samu dama haka a dai takaice fadla hal da tamyizi ana iya share su a cikin mujalla ko ba kawo su ma'ana ta cika haka nan fi'ilin da ya ma maf'ulin sa nasba idan har wajen jawabi zai iya yiwa ka kawo maf'ulin bihin ba tare da jimla ta rushe ba to shi ma halasta ka share shi mun fahimci wannan ko idan Allah ya kai mu sai mu tashi a tunazo jayayya kama wajalasa umar kama wajalasa umar waye fa'ili domin kama da jalisa suna neman umar a matsayin fa'ili to waye fa'ilin su duka suna jayayya kamar suna damba ne kowa na neman shi ya zama fa'ili to shine tanazo zamu gani insha Allah a gani darabtu wa ahantu zaidan darabtu wa ahantu zaidan darabtu fili da fa'il darabtu fili muta'addi ahantu shi ma fili da fili fili ne muta'addi to zaidan maf'ul bihi ne to nawa ne ne na darabtu ne ko ko ahan- na ahantu ne to shine zamu je in Allah ya kai mu to abinda Allah ya ba mu iko muka yi daidai Allah ya ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya ba mu dandamin kuskure ya ba mu ikon gyara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu